آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة نعم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين حسن جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد احييكم بتحية الاسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan ini na 21 ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 idan ba a manta ba wannan shine darasinmu na goma sha shidda a cikin suratul bakara kuma a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 153 ƙarshen shahi kenan kahin mu ci gaba kamar yadda muka saba muna bijiro da shigohi da suke a cikin shahi kahin mu ci gaba ga wani shahi a wannan karan ma akwai shigohi guda biyu da za mu yi raddi a kan sosai mu wuce da yardan Allah a shubuha ta farko shine a makiya musulunci ne suka yi ikirarin cewa al'islamu ma'akuzatun min tashri'ati diyanati sabiqati alai mana musulunci ba komai bane face koyo na addinai wanda suka gabace sa mana musulunci shari'o'insa abubuwan da ake a cikinsa mafi yawanci abubuwa ne wanda ake kwaikwayowa daga addinai wanda suka gabata musamman addinin yahudanci da nasaranci kuma dalilinsu shine wasu abubuwa na ibada da ake yi a musulunci wanda suke kama da na yahudanci da nasaranci daga cikinsu sallah azumi hajji da kuma keɓance wata rana ga sati ranar juma'a da sauransu suka ce wannan abubuwan akwai su a cikin yahudanci akwai su a cikin nasaranci kenan wannan shine dalilin su akan cewa me musulunci kenan koyi ne na addinai wanda suka gabata wannan ita ce shubuhar za ka samu wannan shubuhar a cikin littafin waƙi'ul alamin islami na sa'id zaid to wannan shubuhar tana da hatsari sosai domin wanda baya karatun addini zai iya tasirantuwa da ita kuma za a iya a ruɗa ma jahilai kwakwalwa da ita akan cewa ai mu ma kun ga addinin mu na kiristanci akwai sallah addinin mu na kiristanci akwai azumi addinin mu na kiristanci akwai haji kenan wanda yake nuna muku mu ma akan gaskiya muke wannan shine kenan a takaice yan wa masu girma wannan abin da zai nuna muna shine idan ya kasance musulunci an samu su ibadu da ke da kwai su a cikin sauran addinai musamman addinin yahudanci da nasara abin da yake nuna muna shine asalinsu ashe guda ne ma'ana asalin kiristanci da yahudanci da musulunci dukkaninsu asalinsu daga wuri guda suka hito duka ana ce musu addiyanatu samawiyya ma'ana addinai na sama tokutun da an ce yahudanci da nasaranci asalinsa daga allah ne kuma musulunci shi ma daga allah ne kenan tabbas za a samu me za a samu me za a samu kamanceceniya ko tunda dai asalinsu guda ne tunda dai daga uwa guda suka hutu dukkanin sun hito daga allah maɗaukakin sarki to wannan shine abin da yasa aka samu kamanceceniya a cikin addinin musulunci na wasu ibadu na yahudawa da nasaru kuma wannan kamanceceniyar ma ita za ta ƙara tabbatar mun da cewa e lalle su da suke ƙaryata musulunci kenan ƙarya suke yi ba su da gaskiya domin sun san da musulunci shi ma daga Allah yake shi yasa alqur'ani Allah madaukin sarki ce muna nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil ma'ana Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani yana mai gaskata abin da yake gabansa na at-taura da injila at-taura shine littafin yahudawa injila kuma shine littafin nasaru to alqur'ani yace Allah murkice ce ya sabkar da alkur'ani yana mai gaskatar da su ma'ana gaskatar da abin da yake na gaskiya a ciki kenan dai yahudanci da nasaranci da musulunci dukkaninsu asalinsu daga Allah ne sai dai shi yahudanci da nasaranci an jirkitar da shi an juyar da shi bayan lokaci ya yi tsawo amma shi kun musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura gama da alƙawalin kiyaye sa inna nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka sabkan maka alkur'ani kuma za mu kiyaye sa asalin musulunci kuma daga alkur'ani ne bayan wannan kuma abu na biyu duk ibadun da ka gani a musulunci wanda akwai su a cikin kiristanci ko nasaranci to suna ne ke ɗai amma asalin yanda ake yin su ba ɗai ba ne domin allah maɗauki suna cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne annabi daga cikin annabawa idan ya zo da ibada to za ka ga ibadar tasa ta bambanta da ta wani in ba wasu daga cikin ibadu wanda su ba su canzawa a kowanne addini wannan su ake cema as-sawabit za mu iya ba da misalai da ibadar da suka ba da misali idan muka ɗauki misalin sallah akwai sallah a addinin yahudanci akwai sallah a addinin kiristanci amma ta bambanta da sallar da sallar musulmai misali yahudawa su a asali sallar su a ini sau uku ne suna da salatul sahar ita ce sallar da ake da asuba sai salatul qailula sallar da ake yi da rana sai salatul masa sallar da ake bayan rana ta faɗi su sallolin su guda uku ne mukun musulunci guda nawa ke gare mu biyar ke gare mu kun bayan wannan yanayin yadda ake sallan ya sha bamban su yahudawa in lokacin sallar ya zo yayi za a zo a zamna ne sauma'a ma'ana wurin sallar tasu sai malami ya ɗauko littafin suna attaura ya karanta ya karanta ana gane da kyau ko ma'ana ya faɗakar da su sannan sai a tashi a kaɗa kai a duka shi kenan an ƙare sallah bambancin ta musulmai kenan idan muka ɗauka su kuma ɓangaren kiristoci su sallah a wajen su asali ma shine addu'a ana gane da kyau ko su a wajen su kawai addu'a ita ce sallah idan kaga kirista ya yi haka ana gane da kyau ko ya rumtsa idanu to me yake yi sallah ce yake yi to su a wajensu wannan ita ce sallah kenan wannan sai nuna ko da an ce akwai sallah a wajensu amma ta sha bamban da ta musulmai idan muka komo shi kun bangaren azumi a kiristanci akwai azumi a yahudanci akwai azumi amma mu musulmai azumin mu na farilla a wani wata ake yin shi watan ramadan kwana nawa ake yi yawwa talatin ba ɗai ko kuma talatin daidai to in muka ɗauki su yahudawa asali su azuminsu ma baya da lokaci su azuminsu da an shiga matsala ne ana gane da kyau ko in an shiga matsala sai a yi azumi yanzu misali kwanaki da aka yi yaƙin nan da su da ƙasar mai da suna iran sun yi ta azumi to su haka ne ɗabi'ar azumi su azumin su baya da lokaci ƙayyadadde wannan kuma yake nuna akwai wasu musulmai da suke koyi da yahuda a wannan fannin ana gaya da kyau ko sai a ce in wani bala'i ya sabka jama'a a yi azumi ana gaya da kyau ai kuna jin labarin wannan ko wannan koyi ne da baya da asali a musulunci shi azumi a musulunci ba sai bala'i ya sabka maka ba kahin ya sabkan maka ya kamata ka yi ka roki Allah ya kare ka daga gare sa wannan shine kenan su kuma nasaru azuminsu asali su ma a kwana talatin aka hudda musu ga ini kamar yadda ya tabbata a hadisi su lokacin azuminsu da aka fallanta musu sai kasance a lokacin zahi yake zuwa to sai wani ɗaya daga cikin sarakai na zamaninsu azumin yana ba shi wahala sai ya tara manyan malaman kiristoci yanzu ya za a yi azumi na ba da wahala kuma a zahi yake zuwa shin ba ku ganin a canza wannan lokacin a maida shi lokacin damuna lokacin da azumi ke da sauki to sai suka suka ba shi dama aka canza azumin daga lokacin zahi zuwa lokacin me zuwa lokacin damuna amma sai suka ƙara kwana goma sai kwana nawa kenan kwana arba'in su kuma kwana goma nan wai wayo ne ake ma Allah wai kafara ne kankaran laihin da suka cirike shi daga zahiri suka maido shi ina suka maido shi a sanyi wannan ya tabbata me yake da suna a hadisi to kenan kun ga azumin su suma su kwana 40 suke mu kuma kwana 30 muke bayan shi kuma su suna da azumin rishin magana kuma su kiristoci azumin su ba wai komi bane ba a ci ba kame baki ba ake gaba ɗaya ba a cin komai a'a akwai wasu abubuwa wanda ba a ci ne ana azumi shine duk abun da yake da rai ba a cin shi ana azumi ana gane da kyau kenan ba a cin nama ana gane da kyau ko duk abin da dai yana da rai ba a cinsa sai dai abin da ba ya da rai kenan sai dai a tashan su shokola su bambon da su biskit ko wannan shi ne kenan amma ba za a ci abin da yake da rai ba kuma suna azumin rishin magana kuma wannan sun samo shi ne daga maryam ko inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima alyawma insiya akwai masu inawa irin wannan azumi daga cikin su to a takeice mu azumin mu ana rishin ana azumin rishin magana wani ma sahabi ya taba doka wannan niyya ya ce zan yi azumi in yi tsaye cikin rana ba zan ma kowa magana ba har sai lokacin shan ruwa yayi aka zo a gaya manzo Allah ga wani can cikin rana yayi alƙawarin azumi zai na rishin magana da kuma rishin cin abinci sai manzo Allah ya ce masa ku je ku ce masa ya shiga inuwa ya ma mutane magana ya ci gaba da azumin sa ana gane da kyau ko to idan muka zo kun bangaren hajji shi asali ma addinin kiristanci da yahudanci babu hajji daga baya ne suka kyarkyara shi don saboda fitinar da suka gani waɗanda suke yan uwansu da suke kasashen musulmai suna fitinuwa ma'ana suna shawar musulmai duk shekara suna zuwa wuri kaza don saboda ibada to ma ya kamata a ce muna da wannan to anan su ma sai suka kyarkyara aikin hajji shi yasa a kiristanci ba su da wurin aikin hajji kayyadadde akwai masu zuwa rum wajen aikin hajji akwai masu zuwa masallacin kudus akwai masu zuwa igiliskin da aka aihi annabi isa alaihi salatu wassalam to duka dai dama abin da aka ce ba allah ya sabkar da shi ba kasan ba zai samu alƙibla ba tsayayya to haka su ma yahudawa asali ba su da aikin hajji dangane da kuma hidda rana ta musamman da musulunci yake da shi ma ya sha bamban domin su nasaru ranar asabar ke gare su kiristoci ranar lahadi ke gare su su kun musulmai fa ranar ranar juma'a ke gare su ranar juma'a kuma mu a gare mu ba wai rana ba ce ta hutu rana ce ta mi ta ibada ana gane da kyau ko su kuma a gare su rana ce ta hutu mu kuma a wajen mu rana ce ta ibada anan nake so in dan kawo a wata gaba shine na kwanakin nan mashawarta ko mu ce masu matsayin yanzu majalisa ta dokoki ko wanda a matsayin asambili suke ko na nccr kinnan mashawarta na ƙasa sun ba da shawarar a hudda juma'a daga cikin ranakun mi daga cikin ranakun aiki to sai aka samu mutane sun rabu biyu wasu suna goyon baya wasu kuma suna mi wasu kuma suna mi wasu kuma suna sukar wannan kuma abun mamaki hada ma masu ikirarin su masu ilimi ne na addini suke inkarin wannan abun alhali idan muka lura ayar da suke ba dalilinta suke cewa ita a wannan ayar tana nuna cewa ranar juma'a ba a hutu ko ba a keɓance ta don rashin aiki ayar ita kanta ba haka take nunawa ba ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fasa'au ila zikirillah idan aka yi kiran sallah ku yi gaugawa ku je mi ku je wajen ambaton Allah madaukakin sarki fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka kare sallah to a wannan lokaci in kuna so ku yado inda kuke so wa yake fassara alqur'ani wa yake fassara alqur'ani manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah da yake fassara alqur'ani ya tabbata a hadisi na imamu na abu dawud mun karanta shi a cikin littafin da muke yi abu dawud da ahmad da sauran marawaita hadisai naha rasulullahi naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya hana alhalqata ba'da eh, qabla aljum'a manzo Allah sallallahu ya hana ayi wata halaka ta ilimi a taro dan saboda ayi wani karatu ana gane da kyau ko a ranar juma'a to ran juma'a idan aka ce an hudda ta ranakun aiki yan boko suna zuwa wajen boko ba za su je ba ko idan suka je sun saba ma wannan hadisi ko ba saba ma wannan hadisin ba ba haramun bane makruhi ne kenan kun ga manzo Allah ma ya nuna a ran juma'a ba wai aiki ba hatta karatu ma ba a so kamin juma'ar ku taru ku yi sai dai kowa ya je yayi nasa taruwar da za ku yi kamar zai shagaltar da ku ne da wani abu to kada ma ku taru ku yi karatu ana gane da kyau ko to kuma ga ka- karatun wai addini ma aka ce kada ku yi to ga karatun boko ana yi wannan me yake nunawa kenan akwai alama da take nuna cewa ashe ranar juma'a ana so mutum ya mi ya kasance wannan ranar ya ba wa ita ya ba Allah maɗaukakin sarki ita bayan wannan kuma idan kuka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar juma'a akwai wani lokaci da babu wanda zai yi daidai da wannan lokacin yana roƙon Allah wani abu face an biya masa wannan buƙatar idan mutum yi daidai da wannan lokacin za a gafarta masa dukkanin zunubansa wannan ranar kuma a magana mafi inganci a wani lokaci take bayan mi bayan sallar bayan sallar juma'a mutai dai bayan sallar juma'a to wanda ya je kasuwa ko ya je wajen aiki zai samu wannan falalar zai samu wannan falalar ba zai samu ba kenan sai nuna wannan hadisan kamar ishara ce akan ranar juma'a ya kamata a ce rana ce ta me rana ce ta ibada rana ce ta ibada ko wacce ayar da take fantashiru shi ma nan tana bayanin ibaha ne ba wai tana bayanin dole bane ka je kai a'a tana bayanin ibaha ne amma su kuma wannan hadisan suna bayanin mustahabbi ne abin da ya dace a yi kenan wannan zai nuna muna ashe akan cewa ranar juma'a in son samu ne yana da kyau a ce wannan dokar da aka so a sanya an sanya ta domin za ta yi daidai da musulunci za ta yi daidai da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wallahu ta'ala a'lam a nan za mu dakata kin da game da bayanin wannan shubuhar akwai shubuha ta biyu to kasancewar mun ci lokaci a wajen wannan bayanin za mu ci gaba malam bismillah za mu tashi wala ta kulu الله من الشيطان الرجيم na بسم الله الرحمن الرحيم wannan karin ya yawa ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات Mm.
بل أحياء ولكن لا تشعرون Mm, wasu لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات na'am وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون me yasa kama kansu
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة na'am وأولئك هم المهتدون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat sautin ya rage sosai wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kuma kada ku ce ga waɗanda aka kashe a cikin hanyar Allah matattu ne bal ahya'un bari dai su rayayyu ne a wajen Allah walakin la tash'urun sai dai ku ba kwa jin haka sai dai ku ba ku sani ba wannan ayar tana nuni ne zuwa ga wanda aka kashe a fage na yaƙi ya mutu a matsayin shahidi to allah maɗaukakin sarki zai rayar da shi a wajensa sai ya kasance gangar jikin ce ta lalace amma ruhin yana ina yana a raye kamar yadda ya tabbata a hadisi rayukan waɗanda suka yi shahada za a je da su a ƙarƙashin al'arshin allah maɗaukakin sarki su yi ta hutawa a can kuma allah maɗaukakin sarki zai tambayi su mi kuke so dan falalar da suka isko a wajen Allah shi su ce ya Allah mu yanzu abin da muke so a maida mu duniya mu je mu ƙara yin yaƙi a kashe mu don mu komo mu ƙara samu irin wannan karamcin da muka isko ana gane da kyau ko ma'ana don me don saboda girma da daraja da suka samu a wajen Allah maɗaukakin sarki har suna kwaɗayin a maido su duniya su yi yaƙi don a ƙara me don a ƙara kashe su kenan shine Allah yake cewa kada ku yi tsammanin waɗanda suka mutu a hanyar Allah matattu ne a'a rayayyu ne a wajen Allah maɗaukakin sarki irin waɗannan su ne sha'ir yake cewa qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu yace wasu mutane sun mutu amma kuma a raye suke karamar su da darajar su a raye take wajen Allah madaukakin sarki ko amfanin su a raye yake a cikin al'umma irin misali manyan malaman da suka rasu har yanzu kuma ana sauraron me wa'azzukan su irin su ne qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi ahya'u yace wasu mutane kuma suna rayuwa a cikin mutane amma kuma asali matattu ne suna raye amma kuma mi matattu ne dan mi dan ba su da amfani ga mi ga al'umma in ba ka da amfani ga al'umma to kai da babu duk uwa ku ɗai ana gane da kyau ko ka kasance kenan mai amfani a cikin al'umma ko da amfanin ko bai taka kara ya karya ba wala nabluwannakum Allah madaukake ke cewa da sannu za mu jarabce ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da kuma tawaya ta dukiya wal anfusi da tawaya ta rayuka was samarat da kuma tawaya ta 'ya'yan itace wa bashiris sabirin kuma kayi haƙuri kai kayi bushara ga masu haƙuri nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana ne tun yanzu za mu jarabce ku da tsoro ma'ana kamar irin tashin hankali da ake fama da shi a yanzu da kuma yunwa talauci kenan wa naqsin min amwali da asara ta dukiya wal anfusi da kuma asara ta rayuka asara ta rayuka ya shahi abubuwa guda biyu imma ya kasance ka rasa naka na kusa gare ka ko kuma rishin lahiyar da kake yi dama ɗaya cikin biyu ne in kana rayuwa ko ka yi rishin lahiya ana gane da kyau ko ko kuma kai baka yi ba amma naka ya mutu idan aka samu wannan ka samu nakasun mi naksul naksul anfus ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan dai a takaice jarabtawa darura ce jarabtawa abu ne wanda yake dole ga rayuwa domin ga Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wannan ita kuma jarabtawar ta shahi kowa mutunan kirki da wa da mutunan banza bal ma mutunan kirki Allah ya hijirarta sa akan wa kan mutanen banza in kana da kuɗi to baka da lahiya in baka da lahiya to ka rasa iyayenka in kana da lahiya to ka rasa wani wanda kake so misali iyayenka da abin da ya kama da haka wannan shine kenan Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun wa'anda idan musiba ta same su qalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a nan kamar ana bayanin asabiri na kinan da Allah ya ce da Allah ya ce ka yi bushara ga masu haƙuri to kamar ka ce suwaye masu haƙurin nan sai Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun su ne wanda idan musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi lallai mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma lallai mu izuwa gare sa za mu koma wannan yana koya muna ladabin in jarabtawa ta same mu mu maimaita wannan ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafa Allah ma huwa khairun minha babu wani musulmi da wata musiba za ta same sa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka tseratar da ni daga wannan musibar tawa wa akhluf li khairan minha ka canza wadda ta hita alkhairi face Allah ya canza masa da mi da wadda ta hita alkhairi kuma asalin wannan hadisi manzon Allah ya gayi sani ga ummu salama wadda a darasin da muka yi na sira shekaran jiya mun kawo tarihinta wannan shine kenan a takaice dai idan musiba ta same ka ba wayo mu wayo kan mu zaka cewa ba ka fara komawa zuwa ga wa zuwa ga Allah madaukakin sarki idan kai haka sai ka hada kuma da haƙuri ana gane da kyau ko 'yan magana suka ce mahaƙurci mawadaci ma'ana in kai haƙuri za ka ga wadata kuma sannan suka ce mai haƙuri yana tare da nasara Allah ka ƙara muna haƙuri Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa'annan wa'anda in musiba ta same su suna yin haƙuri to wa'annan suna da salawatun malamai suka ce salawatun ana anan shine sana'un wa maghfira suna da wani yabo da Allah zai yi da zai yi musu da kuma wata gafara da Allah zai musu min rabbihim daga ubangijin su wa rahmatun da kuma rahama wa ula'ika humul muhtadun kuma wannan su ne shiryayyu sai aka yi kasur sifati alal mausuf ma'ana babu shiryayyu in ba wa'annan ba ma'ana a duniya in dai har ba za ka yi haƙuri da jarabtawa da Allah zai maka ba to kai ba mi bane kai ba mi bane ba shiryayye bane shine abin da ake nufi da kasur sifati alal mausuf in kana son shiryayye to shine wanda Allah zai jarabce sa kuma yayi mi kuma yayi hakuri ya koma gawa ya koma gare sa ya koma gare sa mi malam yace mi Allah yace a gaba إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما na'am ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم wa man ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم hasbuk jazakumullahu khairan Allah yace inna safa wal marwa lallai safa da marwa min sha'airillah suna daga cikin sha'air na Allah ai ma'alimu dinillah min ma'alimi dinillah safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah madaukakin sarki faman hajjal baita don haka duk wanda ya zo hajji a wajen ka'aba aw i'tamara ko kuma ya zo yin umara fala junaha alaihi babu laihi a kansa an yattawafa bihima ya kewaya da su ma'ana ya kewaya a wajensu ya yi kai kawo a tsakaninsu wa man tatawwa a khairan kuma duk wanda ya yi ƙari na alkhairi fa inna allaha shakirun alim to lalle allah maɗaukaki lalle allah shakirun ne mai godiya ne alimun sannan kuma masani ne idan aka ce allah shakir ana nuhi mai saka abin da aka masani domin yaba kyauta tukwici ko ma'ana in kai ma allah alkhairi to godiyarsa a gare ka shine yami shine ya saka maka sakayya kuma ta Allah maɗaukakin sarki ita ce in anan duniya lada in a lahira ne kuma shine tseratarwa daga mi daga wuta wannan ayar dalilin sabkarta shine sahabbai sun kasance a lokacin jahiliya idan suka je hajji suna kai kawo akan safa da marwa wanda kowanne dutse daga cikin wannan duwatsun akwai babban Uh, me yake da suna babban gumki a kai to sai kasance su kai kawan da suke yi idan suka je suka hau dutsen safa sun je ne su gaida gumkin da yake a kanta in suka je a marwa sun je ne su gaida mi dutsen da yake akan marwa domin sunan duwatsu ne guda biyu da suke tsakanin da suke a me yake da suna a makka to sai kasance lokacin da mu, suka musulunta sai kasance suna jin suna ganin kamar wannan in suka yi shi kamar sun yi shirka sai suka bar wannan kai kawon tsakanin mi tsakanin safa da marwa to shine sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar fala junaha alaihi an yattawafa bihima babu laihi akan mutum dan yayi dawafi dan yayi kai kawo akan wannan wanda ɗaya daga cikin tabi'ai ya tambayi Aisha yace Aisha akwai wannan ayar da take a cikin alkur'ani inda Allah yace fala junaha alaihi an yattawafa bihima babu laihi akan mutum ya yi sa'ayi ma'ana ya kai kawo tsakanin safa da marwa wannan ayar kenan tana nuna cewa ba dole ba ne safa da marwa sai aisha ta ce masa a'a ga dalilin da yasa aka saukar da wannan ayar sai ta gaya mishi ga dalilin da yasa wannan kun ga da a ce ba a gayi wannan dalilin da yasa aka saukar da wannan ayar ba da a zahiri ayar me take nunawa me take nunawa safa da marwa ba mi bane ba dole bane alhali yana daga cikin rukunnan hajji da umarami safa da marwa shi yasa malaman tafsiri suke cewa ma'arifatu asbabin nuzuli mulazimatun li ma'arifati ma'anil qur'an sanin asbabun nuzul sanin dalilin sabkar aya dole ne a wajen fahimtar ma'anoni na alkur'ani mai girma kenan kun ga da ba a gane da ba a san dalilin sabkar wannan ayar ba sai mutum ya doka ai safa da marwa ba dole bane wannan yake nuna mahimmancin sanin dalilin sabkar aya a takaice Allah madaukakin sarki ya nuna musu da babu laihi ba su da laihi dan sun yi safa da marwa kenan su bar jin wannan laihin da suke ji da suka yi ada a lokacin jahiliya domin abin da suka yi ya gabata wannan dai ayar tana nuna safa da marwa rukunai ne daga cikin ayyukan aikin hajji mai Allah ya ce a gaba إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون جزاكم الله خيرا الله yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati lallai wa'inda suke boye abinda muka sabkar na albayyinat ma'ana na gaskiya wa hudan wal huda da kuma shiriya min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shiriyan nan ga mutane a cikin littafi ula'ika yal'anuhumullah to wa'annan sune Allah yake la'anta wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta suke la'antar su wannan ayar babban razani ne babban jan kunne ne ga dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya ilmantar da shi wani abu na ilimin addini domin wannan ayar tana nuna haramcin mutum ya san wani abu ya ɓoye sa idan ka san abu kaza haramun ne kuma aka tambaye ka akai sai ka yi shiru ko kuma ka yi kishiyar haka to wannan ayar ta shahe ka ka ɓoye abin da Allah ya mi abin da Allah ya sabkar shine ula'ika alaihim la'anatullahi ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun wa'inda suke ɓoye ilimi bayan sun san shi to wa'annan Allah ya la'ance su kuma masu la'anta ma suna la'antar su suwaye masu la'anta su ne mala'iku duk wanda Allah ya la'ance sa mala'iku su ma za su mi su ma za su la'ance sa idan kuma aka ce la'anta shine at-tardu min rahma korewa daga rahamar Allah madaukakin sarki in Allah ya la'ance ka ma'ana ya korar da ya korar da kai ya kore ka daga rahamarsa kenan babu zancen rabauta a ina a duniya shi yasa Abu Huraira a ƙarƙashin wannan ayar yana da wani ƙauli yake cewa mutane suna cewa ina yawan faɗin hadisi sai ya ce walaula ayatani fi kitabillahi ma haddastu hadisan ya ce wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba a cikin alkur'ani da babu hadisin da zan gai da duk hadisin da na sani kawai zamna zan yi ba sai na gaya mutane shi ba ya ce amma dalilin wannan ayar ta innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati da ta biyu ta ƙasa ya ce dalilin wannan yasa abinda na sani nake kokarin me nake kokarin bayyana sa dan saboda in ban bayyana ba na yi me na yi ha'inci wannan yake nuna ashe wajibi ne in ka sani ka me ka sanar in ka sani ka sanar wannan shine kenan kuma wannan yake ƙara ba malumai masu ilmantar da al'umma wata daraja ta musamman domin manzo Allah yake cewa al'ulama'u warasatul anbiya'i malumai magada annabawa ne me yasa suka kasance magada annabawa dan saboda suna aiki irin nawa irin na annabawa sakon nawa suke isarwa sakon na na annabawa shi yasa a bayan annabawa a cikin al'umma babu waɗanda suke da daraja kawar me kawar malumai shine wani mai hikima yake cewa qum lil muallimi waffihi tabjila كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشأ أنفسا وعقولا يتي كجيم مالمي كباش درجة يتي دومين شي, أن شي مالمي كسما النبي يكي ya ce shin ka san wanda ya kai darajar wanda yake gina hankulan mutane me yake so ya nuna yana so ya nuna su iyaye suna gina maka gangar jikinka ne su kuma malamai masu ilmantar da kai suna gina maka menene hankalinka ne da hankali da gangar jiki wane yahi wani a hankali idan aka ce hankali an ce ruhi wanda kuma shi ne da ƙarshe dai za a ɗoka bayan ka mutu in ma a kai shi a wuta ko a kai shi a ina ko a kai shi a aljanna wannan shi ne kenan shi ne har yanzu kuma wani mai hikima shi ma yake cewa ra'aytu a haƙƙal haƙƙi haƙƙal mu'allimi laƙad hukka an yuhda ilaihi karamatan lita'alimi harfin wahidin alfar dirhamin ya ce ina ganin babu wanda yake da girman haƙƙi kamar haƙƙin malami wanda yake ilmantar da al'umma ya ce in za a kwatanta biyan da za a yi masa shine harafi guda idan ya karantar ya ce a biya sa da dirhami dubu dirhami dubu idan za ka karanta za kwatanta su a nan za su yi miliyon guda ko fiye da haka ma'ana harafi guda in malam ya karantar daga ya kamata ka bashi me ka bashi miliyan guda me yake so ya nuna anan girma da daraja ta me ta malumai dan nauyin da ke a kansu in bu su karantar ba sun ɓoye sai Allah ya me ya azabtar da su to dalilin wannan tsanantawar da aka musu sai kuma aka tsananta aka girmama haƙƙin su akan me aka girmama haƙƙin su a cikin a cikin al'umma shi yasa nau'in mutane guda biyu su ne wa'anda in aka girmama su to al'umma za ta zamna lahiya in aka raina su to al'umma tana cikin tashin hankali na farko su ne malumai na biyu su ne me na biyu su ne shugabanni in aka samu guda da dama-dama ana gane da ko domin aka samu guda in malumai aka girmama to an tseratar da lahira in kuma su kuma shugabanni aka girmama an tseratar da me an tseratar da duniya in ba ku son shugaban kuna mishi mummunar addu'a zai muku gyara yadda ya kamata zai lalata muku ƙasa su kun malumai in ba ku son su ba ku ma son sauran su ba ku kyauta musu za su gaya muku ya kamata ku yi sallah za su yi ma matan ku wankan gawa in sun mutu in an zo damun aure yan siyasan za ku kira wasu dama muku auren ana gani da kyau ko dukkanin wannan yana nuna daraja ta wa'annan mutanen guda biyu shugabanni da malamai a cikin al'umma mu girmama shugabanninmu mu girmama malamanmu a ciki tsira yake wannan shine kenan shi yasa al-imam ibn mubarak yana da wani kauli yake cewa man istakhaffa bil ulama'i dhahabat dunyahu dhahabat akhiratuhu dhahabat akhiratuhu wa man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunyahu duk wanda ya raina shugabanni to zai lalata duniyarsa wanda ya raina malamai kuma to zai lalata lahirarsa a takaice ne uwa masu girma mu girmama waɗannan nau'in mutanen guda biyu don girman da Allah ya ba su me Allah ya ce a gaba إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم نعم وأنا التواب الرحيم sai Allah ya ce illal ladina tabu ba kowa ne wannan la'anta za ta za ta shahuwa ba illal ladina tabu sai dai wanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara wa bayyanu kuma suka zo suka bayyana abin da suka ɓoye fa'ula'ika a tubu alaihim to wa'yannan zan karɓi tubansu wa ana tawwabun rahim kuma dama ni mai yawan karɓan tuba ne kuma mai yawan jin kai ne mai Allah ya ce gaba إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين na'am خالدين فيها Mhm.
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون wasi وإلهكم إله واحد na'am لا إله إلا هو الرحمن الرحيم jazakumullahu khairan Allah madaukaki ke cewa innal ladina kafaru lalle wanda suka kafurta wa matu kuma suka mutu wa hum kuffarun suna kahurai ulaika alaihim la'natullahi to wa'innan la'antar Allah tana akan su wal mala'ikati da da ta mala'iku wan nasi ajma'ina da kuma mutane gaba ɗayan su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan la'antar ta Allah maɗaukaki da ta mutane da ta mala'iku la yukhaffafu anhumul azabu ba a sausauta musu azaba wala hum yunzarun kuma ba za a jinkirta musu azaba ba yunzarun ai wala yu'akhkharuna ba za a jinkirta musu wannan azabar da ake musu ba sai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid kuma abun bautarku abun bauta ne ɗaya la ilaha illahu babu abun cancanta da bauta da gaskiya sai shi ar-rahmanur rahim mai rahama ne kuma mai jin kai wannan ayar tana nuna babu wanda zai dawama a cikin wuta sai wanda ya mi wanda ya mutu yana kahuri wanda yake ya mutu yana mi yana mushriki shine ma'anan wa matu wa hum kuffarun ai wa matu wa hum ala shirkin suka mutu suna akan kahurci suna akan shirka kenan kishiyar waɗanda suka mutu ba akan shirka ba akan kahurci ba hum tahta mashi'atillah suna karkashin yardan Allah in Allah ya so ya azabtar da su in Allah ya so kuma ya me ya gafarta musu nan muka zo karshen wannan safhar a karkashin wannan safhar akwai shubuhohi wanda suke masu matukar mahimmanci ko in ce hadari sosai da farko dai shubha ta farko mun gani akan cewa allah maɗaukakin sarki ya ce zai jarabce mu daga cikin jarabtawar cututtuka da kuma mi da kuma mutuwa ko wannan shine kenan naqsun min al-amwali wal anfus to ƙarƙashin wannan ayar sai muka samu wata shubha da makiya addini suka jeho suka ce ya kulu nabiyukum annabinku yana cewa innal amra da takfirun lidhunub cututtuka suna gafarta zunubi ma'ana manzon Allah ya ce rishin lahiya yana kankare zunubi sai suka ce fama balul atfali to ya aka kuma cuta take kama yara in dai cuta kankarar zunubi ce hal yuznibuna hatta yusabu bil marad to har suna zunubi balle a ce su ma su yi rishin lahiya ana gane da kyau ko banzo Allah yace cuta tana mi tana kankare zunubi suka ce to yara fa da cuta ke kama su zunubi ke gare su da suke cutar dan akan kare musu komi tambaya ce ta izgili ko suka ce wa ma dhanbul atfalul ladina yuladuna bi uyubin khalqiyya sannan kuma me laihin yaran da ake aihuwa da aibi na halitta ma'ana kamar da wata nakasa ko abin da ya kama da haka wannan waɗanda suka shefa wannan tambayar su ne mulhidai ma'ana wanda suke su ba su yi imani da Allah ba kuma suke ƙoƙarin wanda suka yi imani da Allah su raba su da me su raba su da imanin da shi to takaice dai amsa akan wannan shubuhar shine ne Uh, rishin lahiya ga yara na farko su yaran rishin lahiya gare su ko ba su da zunubi kamar ɗaukaka daraja ce a gare su sannan kuma kankarar zunubi ne ga iyayensu domin idan jariri baya da lahiya babu wanda ya shiga tashin hankali kamar wa kawar ma'aifan shi babu wanda suka yi shiga tashin hankali kawar ma'aifan shi to lokacin da jaririn yake rishin lahiya jarabtawa ce ga iyayen asali ba jarabtawa ba gawa ga yaron in ma ya kasance jarabtawa ce ga yaron to ɗaukaka daraja ce ko da bai da zunubi domin ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana jarabta mutum don ya ɗaukaka mi ya ɗaukaka darajarsa a wajensa kenan mai yiwa wannan rishin lahiyar da Allah ya jarabci yaron dan Allah ya ɗaukaka mene darajarsa ba wai don yana da zunubi ba ko kuma mai yiwa Allah ya jarabci wannan yaron ne don saboda mi iyayen in suka yi haƙuri ya zaman tomi gare su kankarar zunubi a gare su bayan wannan kuma a likitance ma yaran da sun suna ƙanana suka yi yawan rishin lahiya suna tashi da ƙarhin jiki da garkuwa fiye da yaran da lokacin suna yara ba su yi rishin lahiya ba ban san ko ana gane da kyau ba ni zan iya cewa ni wannan ganau ne ba yau ba a cikin gidanmu akwai wasu yara guda biyu wanda lokacin suna jarirai sun yi rishin lahiya na hutar hankali don gudan daga cikinsu hatta mu waye yanzu yana nan university ma yake yi ana gane da kyau ko hatta mu waye lokacin ya yi rishin lahiya mai tsanani ban taba ganin yaron da rishin lahiya kamar shi ba a gidanmu amma yanzu can da nake muku ko ciwon kai ban taba jin wannan yaron ya ce yana yi ba har yanzu zaman da ake shekarar shi ashirin da yan kai ana gane da kyau ko wannan shi kane yake gare ni to bayan shi kuma akwai yayanmu wanda tsohuwanmu ta ce a cikin ɗiyanta duka da ta aihuwa babu wanda aka kai ta likitar galmi domin mu a lokacin a can madawa da an ce an kai mace galmi wajen aihuwa to ana nuhin ya tsananta aihuwar ta tsananta an samu matsala ana gane da kyau ku ta ce duk cikin ɗiyanta shi kaɗai ya kai ta galmi ma'ana shi kaɗai ta sha wahala shi ba ta sha wahala kowa ba kamar yadda ta sha me ta sha wahalar shi kuma wallahi zancen nan da nake muku yanzu shi ma wannan yayan nawa ban taba jin inda ya ce yana ciwon kai ba har yanzu zaman nan da nake muku in yana ji na zai tabbatar da wannan amma mu da mun ba da wahalar ba duk shekara sai na yi rikin lahiya ana gane da kyau ko to don allah wannan a hankalce gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne gaskiya ne kun balle ma bincike ne aka aka tabbatar da wannan kenan dan Allah ya jarabci yaro lokacin da yake rishin lahiya ashe Allah ya so sa da ma menene da alkhairi da kai rishin lahiya kana karami da kai rishin lahiya kana katon ka gangariya wani yake da Allah kana karami dan baka ba sa an yi ba kuma baka dora ma me yake suna baka tsoron ka dora ma kowa nauyi ana gane da kyau ko don dole ne a maka to amma yanzu kana ƙato magidanci in kai rishin lahiya ka san kai ba ma ta rishin lahiyan kake ba ta mi ta iyalin naka ta kudin haya rishin lahiya ya bige ka ba butun hita buga buga mai gida sai ya zo ya bige ka ana ga yake ka bar mishi gida ana ga da kyau ko wannan shine kenan bayan wannan kuma a da suka ce yaran da ake aihuwa da nakasa me laihinsu su da Allah zai halitta su da nakasa ana gane da kyau ko to shi ma wannan za mu ce Allahu a'lamu bima ya fa'alu alaisa Allahu bi ahkamil hakimi wani hani ga Allah baiwa ne haka su ma yaran da ake aihuwa da nakasa mai yiwa Allah maɗaukakin sarki ya halice su da nakasa ne don saboda da ya halice su babu wannan nakasar to da za su yi taɓar gaza wadda za ta yi dalilin shigar su ina shigar su ina wuta to Allah sai ya halice su da nakasa wannan nakasar sai ta kasance dalilin da zai hana su mi zai hana su mi wannan sabon ko kuma da Allah ya halice su lami lahiya lau to da za su iya yin dalilin shiga wutar iyayensu don magana da za su yi ta jawo ma iyayen ana gane da kyau ko sai Allah ya halice su da nakasa dan in suka tashi da nakasa ba su da abun da za su iya jayo dalilin iyayen su shiga mi su shiga wuta domin iya suna iya dalilin mi shiga wuta ana gane da kyau ko idan kuka lura tarihin tarihin annabi Musa da Khidir ba ya kashe wani yaro ba ana gane da kyau ko da ƙarshe me yasa ya kashe yaron dan saboda iyayensa mutanen kirki ne kuma in har yaron na raye iyayen suna son shi so mai tsanani zai iya dalilin shigar su ina wuta ana gane da kyau ko kun bayan wannan yara nawa ne ake aihuwa da nakasa su tashi kuma da wani abu wanda sun yi himarar nakasa dama suka ce nakasa ba kasawa ba ana gane da kyau ko za ka ga mafi yawancin wa'inda allah yake ba ilimi na musamman na hutar hankali za ka gan su suna da wata nakasa mafi yawancin le scientific nan in ka lura taɓaɓɓe taɓaɓɓe ne ala gane da kyau ko ma'ana mafi yawancin mahaukatan nan a wajen ilimin boko in ka lura to sai ka samu wata nakasa da Allah ya mi da Allah ya musu in mata taɓuwar hankali ragewar hankalin ana gane da kyau ko ko kuma dai abubuwa dai ga sunan da abin ne kama da haka a takaice dai duka wannan yana nuna Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya yi da hikima yake yi kuma duk abin da ya mine ne alkhairi ne ga ma'abocansa idan har ya yi haƙuri wannan shubuhar jama'a ta taiko ba ta tai ba domin akwai nukata masu yawa to don mun sha bayani ne shi yasa ban ban kawo su ba ban kawo su ba a nan ciki sai mu zo ga shubuha ta gaba suka ce alkur'ani yana cin karo da juna game da siffofin allah maɗaukakin sarki wataran a ce wataran ƙur'ani ya ce allah gafurur rahim ne mai gafara ne mai jin kai kuma a ce wataran allah shadidul iqaba ne kuma mai tsananin ukuba ne to ya za a ce shi mai rahama ne kuma lokaci guda kuma a ce shi mai mine ne shi mai mine ne shi mai tsananin azaba ne ana gane da kyau ko suka ce mutanaqidai ne la yajtami'ani la yajtama'ani kishiyoyi ne guda bi ba sa ba sa haduwa wuri guda ruwa da wuta ba sa haduwa wuri guda ana gane da kyau ko to sai mu ce musu ai Allah aka ce ana gane da kyau ko idan kuma an ce Allah kenan ya sha bamban da wa ya sha bamban da kowa ya sha bamban da halittu kuma sannan a hakalce ma ko mutum za a iya samunsa da siffa guda biyu yana da tausayi kuma yana da ni yana da tsanani za ka samu cikin ɗiyanka wani ɗanka kana son shi wani kun baka mi baka son shi wani ɗanka kana tausayin shi wani kun baka mi baka tausayin shi ko ba haka ba waye kake tausayi wanda yake mi kyautata maka Allah gane ke ko waye baka tausayi wanda ni to haka Allah madaukakin sarki shi yasa yace wa kana bil mu'minina rahima Allah ga mutanen kirki mai menene mai tausayi ne ana gane da kyau ko sannan kuma yace kada abi ali fir'auna walladhina min qablihim da karshe sai yace mi wa kana Allahu me yake da suna وكداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذتهم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم وكان الله والله شديد العقاب نيكو نعم تو يتسي نيكي سو إنكاو والله شديد العقاب الله ميمينيني mai tsananin ukuba ne amma ina ne aka ce mai tsananin ukuba ne ga suwaye aka ce mai tsananin ukuba ne ga kahurai ana gane da kyau ko kenan wannan sifofin suna haduwa ga Allah sai dai wasu ya musu rahama wasu ya musu mi wasu ya musu azaba ya danganta da mi da aikin mutum ne kenan wannan shubuhar ba ta da wurin zama sai ina tsammani ne ya kamata mu dakata don mu samu safha ta biyu malamu shi gaba
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس نعم وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها مم.
وبث فيهما من كل دابة وبث وبث فيما وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض مم.
لآيات لقوم يعقلون jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lallai a cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahari da kuma sabanin sassabawar dare da yini yanzu muna dare can wasu awoyi kuma sai mu shiga mi sai mu shiga ini shine ma'anan sassabawa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri da kuma jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku bima yanfa'un nasa suna gudana ɗauke da abin da yake amfanin mutane ana gane da kyau ko wa ma anzalallahu minas sama'i da kuma abin da Allah ya sabkar daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-arda ba'da fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha sai ya rayar da ƙasa ta hanyar wannan ruwan ba'da mautiha bayan mutuwarta ma'ana bayan bushewarta wa basta fiha min kulli dabba kuma ya shinhida ya yada a cikin wannan ƙasar min kulli dabba daga kowanne abu da yake takawa a kanta ma'ana kowace irin halitta da take takawa a kai dabba kullu ma ya dubbu alal ardi yusamma dabba duk abin da yake takawa a kan kasa ana ce masa me dabba wa tasrifin riyahi haka kuma jujjuyawar iska abinda ake yi jujjuyawar iska shine iska zaka ga akwai wanda zai zo da ƙura akwai iskan da zai zo da zahi akwai iskan da zai zo da sanyi akwai iskan da zai zo da duhu ana gane da kyau shine ma'anar wa tasrifin riyahi da kuma jujjuyawar iska da Allah maɗaukin sarki ke yi wasahabil musakhari da kuma as-sahab sune giragizai al-musakhari wanda Allah ya hore su ya samar da su baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa giragizai su ba sa sama kuma ba sa ina ba sa ƙasa zaka ga ai jirgi ma yana mi yana wuce su kenan shine ma'anan baina sama'i wal ard da giragizai wanda Allah ya sa tsakanin sama da ƙasa ba ni ba ta sama ba ta ƙasa akwai wani abu da hausa suke cewa ba ni sama ba ni ƙasa wayo ni kunshi na Allah ga da ko ya daga cikin almara da hausa suke yi kun san me suke nihi da wannan ba ni bisa ba ni ƙasa wayo ni kunshi na ina ina wanda suka tashi a kauye rihewa an san rihewa a an san rihewa yauwa to ita suke cewa bani bisa bani kasa wayo ni kunshi na me yasa suke cewa bata bata kasa dan ita wasu yan yan duwa wasu yan itace ne ake aza kanana wanda zaka yi tsammanin ma ba su mi ba su iya rike take dan kawai ba su bane ke rike da ita kuma sannan ba sama take ba amma kuma da tsakiya da sama ta tsuke da kasa ta tsuke da tsakiya ta me ta bude shi ne ba ne sama ba ne kasa wayo ni kunshi na to haka haka mi suke haka taura haka giragizai suke to injin su wannan ma akwai wani dan ice da ya tare su to su kuma giragizai ba abun da ya tare su la'ayatin Allah ya ce a cikin wa'annan abubuwan la'ayat akwai ayoyi akwai abubuwan lura liqaumin ya'qiluna ga mutane wanda suke suna hankalta kenan wannan abubuwan da Allah madaukin sarki ya zano kamar abubuwa ne wanda su kadai in ka kalla sun isa su nuna maka alama ce da ya kamata nuna maka akwai wa akwai mahalicinsu akwai mai jujjuya su mu ɗauki wannan abubuwan guda nawa ne aka kawo dare sama da ƙasa ko dare da yini sannan mi jiragen ruwa shi ma jirgin ruwa abin mamaki ne akwai aya mai girma a tattare da jirgin ruwa har yanzu ba a yi wani muwayen da transport ba ba a yi wani abu mai ɗaukar kaya ba da yawa kawan mi kamar jirgin ruwa har yanzu akwai jirgin ruwan da za a yi yin watanni ana masa lodi ko shekara ma ana masa me ana masa lodi ba a cika sa ba ana gane da kyau ko kuma dibi girmansa ya yi tahiya a cikin mi a cikin teku yanzu ka ɗauko ɗan ƙaramin dutse ka jehwa a cikin teku yana tsayawa sama ina yi ƙasa yi amma ka je girman wannan jirgin ruwan wanda shi kuma in ya hauya zai yi sama zai yi wa an riƙe da shi Allah maɗaukakin sarki wannan kawai alama ce za ta nuna maka samuwar Allah maɗaukakin sarki da ruwan sama da me yake da suna halittun da suke a ƙasa da kuma shi ma wannan iska da kuma giragizai dukkanin su wannan alamomi da suke nuna akwai wa akwai Allah maɗaukakin sarki mu shiga malam ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله na'am والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب jazakumullahu khairan Allah yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wa'inda suke rikan koma bayan Allah gumaka yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar son Allah ko kuma ka hubbillah kamar yanda ake son Allah ko ka hubbillah kamar yanda suke son Allah walladina amanu kuma wanda suka yi imani ashaddu hubban lillah su ne masu tsananin son Allah maɗaukaki walau yaran ladina zalamu kuma da a ce wa'inda suka yi zalunci za su ga idh yarawna al'azaba lokacin da za su ga azaba annal quwwata lillahi jami'a a lokacin za su tabbatar da lallai ƙarhi gaba ɗayansa na Allah ne wa anna Allah shadidul azab kuma lallai Allah mai tsananin azaba ne ma'ana da wanda suke zunubi a bayan ƙasa wanda suke zalunci a bayan ƙasa sun san lokacin da za su ga azabar Allah to da wannan zai tabbatar musu da cewa lallai ƙarhi na Allah ne kuma za su tuba daga abin da suke yi ma'ana kamar wannan yana jan kunne ne akan mi akan azaba tawa akan azaba ta Allah maɗaukakin sarki har yanzu a cikin wannan ayar akwai nuni akan cewa ashe Allah maɗaukakin sarki sonsa ba a haɗa sa da mi ba a haɗa sa da mi da son wani ana gane da kyau ko shi yasa Allah ya ce kamar nan zargi ne Allah maɗaukin sarki ke yi na waɗanda suke son wasu gumaka tare da Allah ko kuma suna son su fiye da yadda suke son Allah to sai Allah ya ce su dai masu imani su ne masu tsananin son Allah maɗaukakin sarki to abin tambaya shine ya ne son Allah maɗaukakin sarki yake ko ba ni amsa shine ka ce I love you Allah shine ina son Allah ya ne son Allah yake kiyaye dokokinsa yin abin da ya ce a yi nisantar mi nisantar abin da ya ce a yi nisantar abin da ya ce a bari kenan daidai gwalgwadon nisantar zunubinka daidai gwalgwadon son ka gawa son ka ga Allah madaukakin sarki shine sha'ir ya ce ta'asul ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أنا gane ku yace kana ikirarin cewa kana son Allah kuma kana saba masa yace ai wannan hankali ma baya daukar sa yace da a ce son da kake masa na gaskiya ne to da ka nisanci saban sa domin masoyi ga wanda yake so mai menene mai biyayya ne me Allah yace a gaba إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب نعم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار جزاكم الله خيرا الله يتي إذ تبرأ الذين اتبعوا أياين دا معنى أولنا الرانر تي تبرأ الذين اتبعوا وإن دا سكبي زاسي برم برم من الذين اتبعوا قوائن دا سكبي معنى مبيا زاسي برم برم قوائن دا سكمي ga waɗanda suke bi waɗanda ake bi za su yi baran-baran su ƙaryata waɗanda suke bin su wara'awul azaba kuma suka ga azaba wata qatta'at bihimul asbab ay wata qatta'at bihimus sila allati bainahum sannan alaƙar da take a tsakanin su a wannan lokacin za ta katse za ta yanke masoya su koma maƙiya abokai su koma maƙiya uwa da ɗa ko ɗa da uba da ba su ba juna haƙoƙinsu ba su kasance mi su kasance maƙiya ana uwa ka ubanka wa qala alladhina taba'u sai wa'anda suka yi biyayya ma'ana suka rika yi ma wasu biyayya wanda biyayyar da suke musu ta kai su wuta sai su ce law anna lana karratan da a ce muna da damar komowa a duniya fa natabarra minhum to da mu ma mun yi baran-baran da su kama tabarra'u minna kamar yadda suka yi baran-baran da mu kamar yadda suka baranta da mu abin da ake nuhi shine a duniya misali mu ba da misalin masu yi ma wasu shehunnai biyayya ido ruhe a duniya sun bi wani shehi ido ruhe ana zuwa lahira sai sai ya ce ya Allah ƙarya ne Allah ba ni suka bi ba Allah ni abin da suke min dama ban so ana gane da kyau shine ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u to a wannan lokacin su kuma wanda suka yi biyayya sai su ce ina ma a ce za a maido mu a duniya da sai mu yi baran-baran da ku abinda muka rika yi muku a duniya mu mi lasatta kalmin nan da muka rika yi mu mi mu bar shi ana gane da kyau ko sai dai kash da na sani takan kashe malam da boka ana gane da kyau ko ma'ana da na sani ba ta mi ba ta amfani shine Allah ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum kamar haka Allah yake nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim ai nadamatin alaihim kamar haka Allah yake nuna musu ayyukansu su kasance nadama a gare su wa ma hum bi kharijin minan nar kuma su ba za a huddo su daga cikin wuta ba mu gaba malam
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان na'am إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون jazakumullahu khairan Allah madaukake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ayyuhan nasu ta shahi kowa da kowa musulmi da kahuri kulu mimma fil ardi ku ci daga abun da yake a ƙasa halalan tayyiban halaliya a daɗaɗe wala tattabi'u khutuwati shaitan kuma kada ku bi hanyoyin shaitan innahu lakum aduwwun mubin domin shi lallai a gare ku maƙiyi ne mai bayyana adawarsa mai bayyana ƙiyayyarsa a gare ku innama ya murukun bisu'i shi kawai aikinsa shine ya umurce ku da mummuna walfahasha'i da alfasha ayyuka na zunubi kamar irin su zina kamar irin su liwaɗi kamar irin su maɗigo wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuma ku faɗi ga Allah abin da ba ku sani ba ma'ana ku riƙa yi ma Allah ƙarya yana daga cikin yi ma Allah ƙarya ka tabka wani sabo sai ka ce ai kaddara ce ana gane da kyau ko shine ma'anan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuma dukkanin shi wahayin shaidan ne mutum ya tabka wani sabo da gangan sai ya ce ai kaddara ce haka Allah ya kaddara ana gane da kyau ko wannan kuskure ne ba a jingina ma Allah sharri wa sharru laysa ilaika in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in alkhairi ne kace alhamdulillah Allah mun gode maka da wannan alkhairin in kuma sharri ne kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ba haka ake cewa ba wannan shine kenan a takeicin uwa masu girma babban darasin da zamu ɗauka a wannan gabar shine musan da wa muke zama musan wa muke bi dan saboda duk wanda muka zamna da shi duk wanda muka bisa to a lahira in dai har biyayyar da muka yi masa bin da muka yi masa zaman da muka yi da shi ba a kan hanya ta Allah da annabi ba ce to wannan zaman zai kasance ƙiyayya a ina al'akhila'u yau ma'izin ba'aduhum li ba'adin aduwun illal muttaqin sai wanda suka yi zama da takawa suka yi mu'amala da tsoron Allah madaukakin sarki muna fatan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu akan tafarki madaji ya arzita mu da makusanta na gari inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah